إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mu a markas ahadu suna wani jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba sha hudu ga wata na Rabiul awal sha biyar ga wata na rabiyar awal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha takwas ga watan tara dubu biyu da ishirin da hudu a darasinmu yau za mu yi darasi na ishirin da hudu cikin littafin riyadu sali na imam annabi insha Allah darsi na 24 insha Allah a ƙarshen karatunmu na darasi na 23 mun fara babi na bayanin hanyoyin alkhairi suna da yawa ko yawaita ƙoyoyi na samun alkhairi bayan mun karanta ayoyi mun zo gab da fara hadisai lokaci zo ƙarshe dan ya ce wa ammal ahadith fa kathiratun jiddan wa hiya ghayr mahsura fa nadhkuru tarfan minha yace bangaren hadisai masu magana hanyoyi yawan hanyoyi na alkhairi suna da yawan gaske kwarai ba iya takaice su to amma za mu ambaci wani bangare daga cikinsu shi ne fara cewa al'awul hadisun farko kan wannan babi an abizar jundab bin junada radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي رقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين سانعا أو تسنو لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعد العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه abinda yake wannan ruwaya ta Abu Dharr Jundubin Janada radiyallahu anhu yake bada labarin cewa shi da kanshi yace nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal a cikin ayyuka wani aiki ne mahiyici dan halin sahabbai da kullun suna neman mahiyici in menene mahi mahiyici mahi kima a ayyuka wanne ne ma na yawan lada ya ce al'imanu billah wal jihadu fi sabili jigo na harko imani ya tabbata imani da Allah ka zamantun mummuni tuwa bayan imani sai aljihadu fi sabili jihadi wajen kare addinin Allah babu wani aiki da ya kai wa'in nan lada قلت سينتي كما اي رقاب افضل اي رقاب افضل a cikin yantar da bawa an san ladan yantar da bawa shi tambayar da yake a ‘yantar da bawa wani bawa ne wani ‘yantar da bawa ya hilada ƙal an fasuwa inda ahaliha wa katarwa samana bawan da ya yi tsada ya yi kima an fasa wanda ya yi tsada ya yi kima ya yi daraja a wajen masu shi kuma mahi yawan lada wanda ya yi kai kudi ya yi yawan kudi ya yi kima kuma ya yi yawan kudi tsada shi za ka wajen yanta da bawa ya ce kaman ka yanta da ɗaya isma'il ana hudu da kaman lada kaza kaman yanta da ɗaya isma'il da tsara ce mai kima mai daraja kenan bawan da ya yi lada ya yi tsada shi ne a cikin yantarwa shi ya kowanne ko da ka yantar da bawa na yantar da bawa za a diba wanda ya yi lada da kima shi ya lada a wajen yantarwa magana kenan ya ce ƙulutu kuma sai na ce fa'in lam afal an wani abin da aka jero bin samu damar ‘yan taddabawa ba ce to tu'inu sani'an au ta sana'a da akara ka taimaki mai sana'a ka ƙara ka ƙara mai jari ya zama ya zama da zaman kanshi au ta sana'a da akara ko ka wanda bashi sana'ar ka bashi sana'ar ka taimaka mishi ka koya mishi a ba shi damar nema shi ma na malamai ta me kawo aka ka taimaka masaniya a ce mahi yawa masu sana'a akan samu tun iya sana'a tun mutum mai sana'a ba a kawo a kawo da taimaka mai ganin an san iya sana'a da yawa aka shiga wani hali na kumci ba kowa bai gano sannan ka ji hankalin kulawa da mai sana'a a kama mai kata lalace shi ma ya koma bara ya koma ruku yar muhimmanci kanan kenan kafa mutum ka ce kafa mutum ka sana'a shi ya ce ka taimaki mai sana'a kan sana'a shi ko ka nufa shi ma da sana'a da a koya mushi wannan babban aikin alkhairi ne ƙulutu kuma hina ce ya rasulallah ya mun za Allah sallallahu a ra'aita in tawfta an ba da kana ga cikaban labari in na kasa wani ayyuka na alkhairin sai na kasa bana ibana kudin yi ban da mai eh na samu rauni na yin wasu daga cikin ayyuka na alkhair cito ta kuffu sharraka anan nas ka kame cutar ga mutane ka cuci kowa anan ka kuma ka ce baka yau ta ne da ruban yana yana cuta ka ce dole dole a bana rayuwa yana cutuwa ne ko aka ga baka hujja duk karshe dai ce ka kame sharrinka ga mutane fa'innaha sadaqatun minka ala nafsi ka mai cutar da kowa sadaka ce kama kanka da kanka akwai lada nan ka jero ya karanta da kayan hadisi guda abubuwa da yawa kowanne ƙohuwa ce ta samu alkhairi dan babban imani jihadi fi sabilillah yantar da bawa taimakon mai sana'a ko koya mar sana'a sana'a da kamewa daga sharri ga mutane duk wannan hanyoyi na samun lada a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan ruwaya Imam al-Bukhari ya kawo haka Muslim ya rubuta nan ya ce a sani ya suna tafsirin bayani ma'ana ya ce ya zo da sani ya zo da da'i'an wata ruwaya amma ya ce bin mu'u jama'a marzadi'an faƙarin auyanin ke taimakawa aka ce da'iyan mutum mai talaka mai iyali mai matsala wata nahu zalaka ce wal'akharak allazi la yutqinu ma yuhawilu fi'lu mai al'akharak mutumin da bai yi ba abin da yake yi kina kidan bai sana ba akwai mu shekware sai a thani hadisi na biyu kan wannan babi ana abi dhar aidan shi ma daga abu dhar ne jundub bin junada radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي, ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى rawa musulun na abin da yake karantar da mu abu zar ke bada labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yusubi ala kulli sulama min ahadikum sadaka ana wayuwa gari kowace gabanku an ɗora mata ko ya dace kama kowace gaba sadaka za mu ga wannan gababun suke jikinmu a gaba wajen gaba ce ba ɗaya bibi ba wajen ɗari gursu amma ka ce ana nema ko an ɗora maka yin sadaka a kowace gaba wannan dusahiya ta Allah ta ce nan ɗora ba ta wajibi ba amma abin da ya dace a yi ana nema a yi kada su bi ala kulli sulama min ahli zakaya ana wayo gari akan dukkan gaban ɗayan ku ana wayo gari sadaka an dora mata sadaka to sai ke jero maka abin da ake yin sadaka muna cikin baban hanyoyi na alkhairi sai ta yi fa kullu tasbihatin sadaka dukkan tasbihi subhanallah da kai kana da ladan sadaka wa kullu tahmidatin sadaka duk alhamdulillah da kai kana ladan sadaka wa kullu tahillatin sadaka dukkan la ilaha illallah da kai akwai sadaka yace kullu takbiratin sadaka dukkan kabaraka kana sadaka wa amru bil ma'ruf sadaka umurni da kyakkyawa shi ma sadaka ne wa nahyu anil munkar sadaka shi ma hani ga mummunan sadaka ne kaga ne karantar da mu da kenan hanyoyin samun lada suna da yawa kowane nan kai sadaka tasbihin tamidin takabiri duka halalakin duk kowane kaman kai wata sadaka ne sai cayi duka wannan kasan akwai wahala a ce kullum he kai sadaka 360 yakan abu ya maka yawanci ko kasa sai ake gaya maka hanya mai sauki duk wannan gaba 360 kawon gaba daya ya ce wa yi juzi min zalika raka'a ta biyu raka'a ma min addu'a raka'a biyu rakta wallaha ta isar ma akan sadaka akan kowace gaba a cikin gababuwa raka'a biyu rakta wallaha kun wallaha raka'a biyu rakta ta wada cika fa shine lada na wallaha kaman kai sadaka akan gababuwan ka 150 kuma daga raka'a biyu an samu annabi ya sha takwas a bude maka da biyan ta yi shahara kuma ta yi aiki don aiki ya yi wani ɗaka abu illa nan wallaha kaji zai fadar wallaha ma duk da haka mutane al'ada jahilci suna mata wani hukumci daban nasu na karan kansu cewa wallaha aka fara ba a bari kuma aka bari a kuma talauci a kuma kaza kaza haka bane wallaha ɗaya ce cikin nafiloli masu fadala da lada an kayi a baka lada kuma kai ba ba lada ba zane ba mai tambayar kamar da maka yi ba amma lada akwai lada illa ka asar lada ya samu kwallo wannan shi ne fadala ta walha kuma da cewa ƙohoyin alkhairi suna da yawan gaske an wata ruwaya ta abu zarar shi ta maɗi ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha فوجدت في محاسن عملها الأذى يماد عن الطريق ووجدت مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا ترفع رواه مسلم أبو ذر كبار الأبار الشيوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أردت علي أعمال أمتي أن بجروا مني أن قدى مني كنا أيكان الأمة أن قدى من حسنها wasayi'uha an gwada mana aiki nagari da mumuna fawajattu fi mahasin amaliha na samu a cikin ayyuka nagari na al'ummata har an sa yumata daga al'ada yumata ana tsare kawo da duk wani abu mai cutarwa daga kan hanya iya daga cikin aiki nagari na wannan al'umma wanda ake ba sa lada kaga kaya kwalaba wani dutse mun zai cutar da wani ka busa shi sai kana da kana da lada a wajen Allah subhanahu wataala kuma kayi aiki nagari yace wajadtu fi fi masawi amaliya na samu cikin miyagun ayyuka na al'ummata annuqa kaki kaki shi nuqa ba za ka wuri mace ƙirjin kaki da za ka yi kaki a masallaci baka binne ba nan an yi maganar binnewa wancan zamani masallaci babu karo balle tafi rere ne to a yanzu shi ne sakamakon suka ce a yanzu maganin wani abin imma alfarka imma alhaq ko algusul ko ka wanki ko ka kankare amma ba magana yanzu a sai ka binne za a za a na farin binne ya dama a wajen dama a wajen shi da takaice da kenan ana neman gusar da kaki a cikin masallaci kuma laihi ne laihi ne ka fara shi inda ka sa ka binne haka da ainihin ka goge wani shi ne magana ka fara shi ko kan garin ya bushe amma laihi ne yin kaki hatta sa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da wannan kibla ne mai wani ya kakin a masallaci a kibla annabi ya ce wannan kai karin kulemanci sallallahu alaihi wasallam haza kai karin kulemanci wannan yanayin wa ko da za a yi kaki a masallaci in a waje ne a yi ƙoƙarin binnewa an kasa ƙasa ka binne aka ce ka ɗauke ka fara da rishin yin shi yayi amma in ya kama aka yi to a rihi makakan ka towa kan ka towa kurin ka ta yaka lahi ne wannan shi ne a ranar masallar sallama an bujiro min da ayyuka na al'umma ta shi na oridat alayya amal ummati hasanuwa wa sayi'uwa an bujiro mini mana an gwada mini ayyukan al'umma ta na gari da na banza fawjadtu fi ma hasana amaliya na samu cikin ayyukan na gari da rubuta al'umma ta al'ada yumatu an tariq wani abu mai tutarwa da aka kusa daga hanya an samu hasana wajadtu fi masawiya amaliya na samu cikin ayyuka marasa kyau da al'umma ta akwai an-nukha'atu takun fil masjid la tufan kaki a masallaci a wani babu ne ba dai ne rawa musulun sai wa'an wata ruwaya daban ita ma da abu zarakin ce ya ce an na nasan kalu ya rasulallah ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها عجب ألا أرأيتم لو ودعها في حرام أكان عليه وزن فكذلك إذا ودعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم abin da ke ruwa ta abudar kamar cewa wata rana wasu mutane sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasul ya manzon Allah zaba lubu sulbul wuju mutane masu kudi masu sun dai da lada masu kudi sun sun kwashe ladan ya rasulullah domin suka ce wannan masu kudi yusalluna kamar musallin muna suna sallah kamar da muke sallah wasu muna kamar su suna azumi da muke azumi wata sabuna bin fuzul amana suna sadaka da sauran dukiyar su suna sadaka da dukiyar su mu ba ma yi kamar suna ga su ma ta kowa ce an ta yabar su an ta yabar masu kudi suna sadaka suna da wani muke na aiki suna yi suna sallah muna sallah da abubuwa ba da suna yi kuma suna sadaka da kudi mu ba ma yi sai da bace musu sallama awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bi shi Allah ku ba ya ba ku da kudin badawa ba ya ba ku damar ba cewa abin da za ku yi sadaka da shi banda kudi ai ba kudi ba ina magana baban koyon alkhairi suna da yau ko sai da banda kudi shi da mabar sadaka da banda kudi a kai ma ku taka hukumu sadaka yace Allah bai sa muku ba abin da za ku yi sadaka da shi ya ce dukkan tasbihi guda kamar kai sadaka ne subhanallah kamar kai sadaka ne za ka sadaka ya ce wa kullu takbir dukkan kabara Allahu akbar sadaka ce wa kullu tahlil tahmidatu sadaka dukkan alhamdulillah sadaka ce wa kullu tahlilatu sadaka dukkan tahlil dukkan tahlila mana kabbar la ilaha illallah kama sadaka ce wai bai wannan kalmomin kenan yin ka wannan kalmomin kana la sadaka ce kai subhanallah balle ga zikiri wanda ko ne ya gama gaba daya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar kuma kawai amma watar wa qari wala hawla wala quwwata illa billah to wannan kenan ya gaya maka wannan ƙoyi na alkhairi duka wannan tasbihi eh maka ce dukkan tasbihi sadaka ne ta kabara sadaka ce alhamdulillah sadaka ce la ilaha illallah sadaka ce yace shi ma wa amalu bil ma'ruf sadaka ka umarci wani ga mummunan aiki ka ce kaza kai mugun aikin alkhairi umarni da kyakkyawa shi ma sadaka ne wa nahyu anil munkar sadaka shi ma hanni ga mummunan shi ma sadaka ce kana aikin manza sai cayi wa fi budi ahadikum sadaka kai cikin sha'awa da mutum zai biya ka iyalan shi za a bashi lada kaga da Allah ka sauka ladan zuwa wajen iyale ma sadaka ce annabi ce to jin haka قالوا يا رسول الله سابق يا من زعل الحسابين أياتي أحدا أحدنا شهوته ويكون له أجر زي سلان زي متيجي بيا شاوشي شاوشي بيا كم هذا باش لادا سيكي تشمسو أرأيتم لو ودعها في حرام أكان عليه وذن زنتم بيقول باري شي إذن يجي أيكة حرامتم za a bashi la zini inda haram ya zini idan ma'ana an san akwai zini ko ce to yanda ka yarda inda haram ce zina ce ji za a ba shi jini nan kuma ya je ya yi abin da aka ce yi na halaka fakadhalika idza wada'a fil halal haka za a ba shi lada in ya aikata in ya je biya sha'awar akan halaka kana lahu ajr za a ba shi lada na zuwa abin da aka halatta mishi ka donan dai karantar da mu ne koyon alkhairi suna da yawa kuma iya karantar da mu yadda sahabbai suke gwagwarmaya wajen aikin alkhairi kaga ai bayan wannan ruwaya ta tabbata cewa ƙarshen magana bayan annabi ya karanta su wannan wannan fadala sai suka sake dawowa ya rasulullah ƴan uwanmu masudi sun ji abin da gaya mu su ma suna tasbih suna takabir suna taminin yadda muke yi rasulullah kenan tanda sun sun jaje masu kai sun yi su aka sa abin da yake yasa fadila su yi su ma masu kai su ma suka ji ba ke aiki alheri ne su masu kwasa in suka dawo ya rasulullah wallahi wannan abin da ka gaya mana yan uwan namu dai su ma suna yi yadda muke yi sun lokaci suna yi annabi ce zarka fadila ta yi man sha wannan fadila Allah ta iya bada rodiyo za ku iya haka Allah ba ta fadila su yi aiki su yi wata ke kuma su yi wanda ke kakku bune magana kakku bune wannan fadala Allah take ba wanda yake so ba wanda ka iya kuma kai kaka mai bakin tun kama kyashi kama ya sada haka Allah ba shi daman o alkhairi sama da naka din dai muna kan maganar koyon alkhairi suna da yawa mutum ya wata koyon alkhairi ya yi wata aikin alkhairi sai wannan shi mun kanta ad-dusur ma'ana alamalu wahidun ba dasar ana ayan ne kun dukiyo masu dukiyoyi ne da ce ahli dusur sun tai da kudi go sai al-khamis hadisi na biyar kan wannan babe yace wa anhu shi dai daga Abu Dharr nan an jiro ruwan shi dewa qala li nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun ji bai mana annabi sallallahu alaihi wasallam yace mini la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talq rawahu muslim annan ce abu da ke cewa annan sarasama ya gaya mini abin da gaya mai kanshi annan sarasama ya gaya mini cewa la ta haƙiran na mini ma'arushen kakkare na duk alkhairi ko mun gaɗan shi kai huce kakkare ya nan gaɗan ne a yi shi duk da kowa alkhairi ko da kwatamcin zarra ce kakka kaɗan yinta ita ya ce walau an talaka a haka bai wajen talaka ko da gwamnati ɗan uwanka musulmi ɗan uwanka kame mulmushi ko mulmushi ma ladaji an zaka ka fuska ka kasa matsala da gaban gagan fuska ka sha kunu dole samu damuwa a raina na maka wani abu amma kai walwala aka yi dariya ka yasa to shi ma sadaka ce annabi ka yi walwala a fuska ɗan uwanka sadaka ce annabi wannan shi ne abin da ke wannan ruwaya la ta haƙƙarana kakkare na من المعروف شنو قال اولا الخير كما بيكرنش ولو ان تلقى اخاك بوجه تلقى كودا زما دان وانكا da huska sake mana iya kana hora kalle shi hora shi ma sadaka ce sai asadis hadis da shidda an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqa kullu yawmin tasana'u tatlu fi shams ta'dilu bain ithnayn sadaqa wa tu'inu ar-rajula fi udabatihi fata'milu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqa wal kalimatu at-tayyiba sadaqa وبكل خطوة تمشيها إلى صلاة صدقة وتبيد العذى عن الطريق صدقة, صدقة متفق عليه abinda ke wannan wata horera ina ba da labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu sulama minan nas alai sadaka dukkan wata gaba ta mutane an dora mata sadaka wanda kana ta yi sai yake hudun abinda yake na sadakar ya ce kullu yomin tsala fi shams ta adullu bin litinin sadaka duk rana garin Allah da ya waye ka samu sulhu daidaita mutum biyu na sulhu za a baka ladan sadaka wato inu rajul fi dabati mutum zai hau dabba ka kama mashi rike wani kama ya hau ka gyara mashi ka rike mai abin hawa ya hau kana da sadaka ita kai bi kulli khatawatin tamshiya duk takin da zaka zo sallah ko wani taki guda kana da sadaka ladan sadaka wata ruwaya dagawa guda sadaka ka aje wannan kan ka daga a rage ma a baka daraja a rage ma zini ko a baka ladan sadaka abu ko take samu ta ruwaya zuwa masallaci a daga ma a baka lada a daga ma daraja ka kalma zini dukkan takin ka guda yace وتميد الأذى عن الطريق سلكا كوتي دوكي duk abu mai cutarwa akan hanya ka doke kan ladan sadaka kaga abin kenan kaga na da yawa sai yace ورواه مسلم ايضا من روايه عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خلق كل انسان من بني ادم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق عن طريق الناس أو شوكة أو عزما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر عدد الستين وثلاثمائة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار abinda yake ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala 60 wa 300 mufsal dukkan dan adam duk mutum dan adam an halicce shi akan wasu gaba uwa 360 shi ne ya kalan fata shi ne wani malami ya bayanin wani taro da suka yi a cikin ƙarshen an daga amurka ne na malaman addini da na masu ilimin kimiyya da ake mukarana tsakanin sunna da abin ilimin zamani da kimiyya ya ce cikin hira suna hira da wani ƙwararren likita sai yake ce mishi shi likita na ɓangaren ƙashi sai ke ce a jikin ɗan adam gaba 160 ne su sara suna mamaki sai shi malamin ta hina ce mashi a kuskure ne kai ba daidai ba ne ice dai ba daidai ba ne ba ya bata ya bata dai ice a ba daidai ba sakari ba kyau sakari ba na ka kyau ne ice a ni ne wani ma shi shi ƙwararren a duniya sananne ne a wajen ilimin gashi shi ni ne wani kwadar kama zan kaɓin gata ma ba magana in koma ba an ka sake diba wani abu ya ce dama la ba ina magana wani don haka bane ba na sai ma confirmation tabbatar maka wani abin da kake hujjar kake kake kawo kanshi mutuni an annabi musulun sana ba mu labari saman shekarar dubu na na sigare mu an kare na da tun garin ku cikin kwari ku sha wahala ku kwari ku samu amsa tun muna da amsa ta ta haka ne ta ba kari ko ne ta har daidai da kanka ga magana mace ba daidai ne rigo sun ta ce maka ka magana ma rigo sun daidai ba karin ko daya ko daya ce ko dai ba kari ta da mun ta mu suna tana ba mu labari a cikin akwai gababuwa wannan kuma kullum da ta mai ilimin kashi zai ga maka kai da kiga haka muku dane saka hawa hawa ne kashi a cikin adam ko da kana kashi guda ne amma a cikin farti farti ne sai masu ilimin amma suka sani to shi ne nan abin da ke tabbatarwa an halarci dukkan ɗan adam haka na ce an halarci dukkan mutum akan kulluka kullu insani yace min ba dukkan mutum ɗan adam an halarce shi ala 60 sasimat mafsal akan gaba uwa 160 haka wannan tabbasa kai dan haka annabi kisa sallallahu alaihi wasallam faman kabbara Allah wa hamidallah wa halallallah wa sabbaha Allah wa astaghfara Allah وأزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة عظما من طريق الناس أمر بمعروف ونهى عن المنكر عدد 60 سنة كنا دون وندا يكبر قوي الحمد لله قل لا إله إلا الله وتسبيه سبحان الله وأستغفر الله ko gusar da icce daga hanya ko gusar da kaya daga hanya kai gusar da icce da dutse kai gusar da dutse daga hanya ko ɗauke ƙaya daga hanya a azan ko ɗauke ƙashi daga hanya ko kai umarni da kyakkyawa ko gane ga muna kai wa'annan ababe adadin gaba adadin guda 360 na me yake shugaban za maka ɗan kai wa'annan ababe 360 waƙad zaha zaha na fusahu annan ka nisantar da kanka daga wuta ko tasibin zaka 360 ko tamidin ko kabbara ko ɗauki abu daga hanya ka ta yau ka ɗauki abu ga hanya har sai maka makwaci da lamar sai makwaci ne masu mutane ko ka ta gusan abu daga hanya shi ne adadin ta sabihin ka ɗari gusatun ko ta kabi ɗari gusatun ko halar ɗari gusatun ko gusan abu daga hanya mummuna duk wannan in kai ɗari uku da sattin za a ni kaman ka ba kanka nesa daga wuta dan wani aiki ne da yawa ga a baya mun samu wuta mai sauki amma Allah ce duka wannan gaba abuwa ɗan kai raka biyu ta wallaha kaman kawa gaba gaba da rigusta idan ka sallan wallaha tana nisantar da kai daga wuta gana kenan eh dan ba mu kare nan ka maka ba ne ne fa nan zai baka kurin ne kai ba adadin wannan abun shi sai ya ce annabi dan sauki abun yace ijzi'u ma raka'ata da kabrin ma duk wannan abun da rigusta ta kabari sai ka sai ka rigusta in kai raka dular ta wanda ta isar ma kamar kayan sadaka 360 raka dular ta wanda shi ne da muna cikin babi ne na yawaita hanyoyi na aikin alkhairi suna da yawan gaske kana an baka yi wannan ka yi wannan ga su dai da yawa wani cikin abu kalaba da cikin malaman tabiyai Allah mai jarrabawa ta rashin gababuwa ba jin kirki ba ganin kirki wani cikin magata yan wasu sai biyu ta kan hanya heji ana alhamdulillah alhamdulillah sai biyu ya ga mutum ne a zamne babu kahuwa bai jin kirki babu ganin kirki ma iya alhamdulillah alhamdulillah ko aka yace bawan Allah me kake alhamdulillah na ganka baka jin kirki baka nan kike ga ka ga azabi baka baka baka da baka da ko wani abu daga kuma amma kan alhamdulillah yace abin da nake ma Allah godiya wannan jaraba da ya mini da bai hana ni ba harshe mai ambatan shi ban na ita shi ban na gani ban na kaza harshe na iya iya ambatan Allah shi ne nake ma Allah godiya akan wannan nema da ni'imar harshe da bayan nan mai ambatar shi da sanin zakira kenan na adam Allah baka kowa da yawa ta alkhairi adam da kuke zara kanshi zai hira awa biyu awa uku na duniya ko kwashi bai ciwo ba a da kawar bismillah alhamdulillah Allah kashi ka kurka haka jiya ga wani wani sallah magana so yake sallah gaugawa yake zai wa liman faɗa ya sallah minti goma sha kaza amma da an kare zai zama majalisi a ta hira awa daya wa biyu ko a kare kama adam kenan nawa da mutane da biya mutu kenan wani kan kwallo abin wani mai hadari kuma shi ɗan da ke rundar ya sa maka kyamar abun kwarai ya sa maka san aikin banza ba ba a kai haka yake zai mutum bai ce mai komi je hira awa daya wa biyu ko a kawo da ko kaji mai ciwo wallahi har ma bai sa tashi ana an kin sala an tare kamawa an wayo Allah kiyaye wannan ɗabi'a mutum kenan zai faɗa kuma liman ya ja sallah ta minti goma sha biyar ko minti kaza faɗa zai ma baka san anan ma yana ne ma mun zai gane magana anan sai ga magana sai ga jama'a magana an rena shi amma zuwa zai hira a wajen da su ta awa daya ba aka zai ka ba kuma gaskiya ya Allah ka shafa kanka jaraba kuma iya ma hira ta ga ga dawo don da biya shi dan ci Allah ya mun maka makirci shi wannan su ne hanyoyi a takaice duk da ana magana musulunci bai hana hira ba amma a san hirar da ake gama a takaice kuma ɗabi'a mutum ce dama an san yadda yake son hutawa sauransu muna magana yanzu da wannan ruwa ta ƙare ta wadda ruwa ta imam musulun don haku ta yi baka ruwa musulun kina ruwa musulun ce ta cewa manzana ya ba da labarin inna khuliqa kullu insanin min bani adam an halitta dukkan mutum cikin ɗiyan adam an halice shi ala 60 wa 300 mifsal akan gaba 360 faman kabbara Allah duk wanda ya girmama Allah Allahu akbar wa hamdalillah ya alhamdulillah wa halallah ya la ilaha illallah wa sabbaha Allah ya subhanallah wa astaghfara Allah ya astaghfirullah astaghfiru astaghfirullah wa azala hajaran ya gusar da dutse an tsirka nasa hanyar mutane au shaukatan ko ya gusar da kaya au azaman ko kashi ya gusar da kenan kaya ko kashi an tsirka nasa hanyar mutane au amar bil ma'ruf ko ya hani ga mummuna au na'a munkar ko ya hani mummunan aiki yayi wannan abin da aka jiro gaba daya adadin 60 wasalafu mi'ati adadin yesu adadin 360 to wanda ya haka fa innahu yamshi yawma idha aranna zai tafiya saman kasa wa qad zaha zaha nafsuhu an an-nar ya nisata da kashi daga wuta da samu cikin masu haka sai asabi hadisi na baka kawo magana sai ya ce wa anhu da wata ruwaya daga shi abu huraira daga abu huraira ya ce annin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce man gada ila al-masjid aw rah a'adda Allah lahu fil jannati nuzula kullama gada aw rah muttafaqun alayh abinda ke wannan ruwaya cewa man gada ilal masjid duk wanda ya wuta da sahi zuwa masallaci ne mana da sahi ne yaje aura ko da marice dindin zuwa masallaci sahiya ko marice ga fadalar Allah ta zuwa masallaci sahiya ko marice a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula Allah shirya maka duk zuwanka masallaci na sahiya ko madace Allah shirya maka liyafa ta musamman ta aljanna kullama gada auraha din da sahi da kaje ko da madace kana da liyafa ta musamman a wajen Allah subhanahu wataala kaga hannun alheri wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo kaga dai hanyoyin na samun lada suna da yawan gaske illa ba kowa ba abin sha kai wata ruwaya Imam Tabari ka ruwaya ta albani cikin cikin wannan targhibut tarhib ya tabbatar da ruwayar ita abin take cewa man gada ila al masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu min ajr kana min ajr hajjin taman hajjatu lamma tabbatar da ruwaya cikin targhibut tarhib Allah ya sai ya ce duk wanda man gada ila al masjid duk wanda ya wuta na ce an kaga daba ya rada ɗaya ne duk wanda ya ta yi masallaci ita wannan huta da ya zuwa masallaci la yurid illa an ya ta'allama khairan huta da ya masallaci zuwa ya yi ya sani ya san wani abu na alkhairi a karantar da shi ayu allimu ko shi ya karantar kenan ko malam ko mai ji duk wanda ya je masallaci da wannan manuwa shi ya ji ya karu ko ya kara wani Allah ce kana lahu min ajr hajjin iya ladan haji kuma ce taman hajjatu haji cikakken Allah da bashi Allah ne ma shi bada fadalata Allah kuma yace ma insha za ba shi ladan haji kuma ce taman haji haji cikakka annar ruwa ta ma tabarani haka albani cikin ya tabbatar da ruwa kaje fadala ta zuwa makaranta ta zuwa masallaci zuwa neman ilimi masallaci zuwa karatu masallaci sai su ga ada ai masallaci shi dukkan makarantai shine premier shine second wannan college shine second shine jami'a gaba daya kowa bakin bulgun abinda masallaci da dushi yayi dole malaman da duniya gaba daya shi ya masallaci yayi su ba mai fasali kwaɗe a cikinsu daga baya tsara wannan ci wannan nan da zamani ma duk a masallaci ake ba da ilimin ko da kibaki ko baki kibaki baki da bashi da dokar da dokar dokar kada ya dokar da duk a masallacin ne kaga wata fasa ta masallaci annabi ta duk wanda zo masallacin sai irin wannan abu guda ko da yake samu da wani bai samu shi ce duk wanda ya zo masallaci yake jiran sallah mala'ika bai gushewa akan shi iya Allah magfiru Allah marhamu ya mala'ika bai gushe iya maka addu'a Allah magfiru Allah kai ji kanshi Allah gafarta mishi haka da tama addu'a kuma ta ga yace kuma za a baka lada zaman da kake yi kamar kana cikin sallah ne ba zai sallah minti goma kai minti ishirin ko talatin ko arba'in in awa guda aka in wani aka yi wannan zaman da kana jira sallah ta zo annabi ce kaman kana cikin sallah ne lada ana rubuta ma lada mizanin ka kaman kana sallah ne ga samun nutsuwa da Allah ke sarkowa da rahama ta Allah ga wanda yake zama a masallaci ko wurin karatu ilimi kwarai akwai fadala amma kaga dan adam nawa za su zo zaka da yawa suna can ana hira sujjada suke yan tare kabara bayan kira mai yan tare ikama aka ka tare wata rana aka yi kuskure ladan biya bai kama ala speaker suka maso su ta fada kuma in ladan za a yi kuskure ko cire wuta ba su ji ba ta da kama a ta fada kuma ya bata ya abin su amma haka ji sun ji kiran sun ji kiran sallah da yawan asali shari'a musulunci kiran sallah aka shar'anta sanar da ku lokacin sallah yayi bai kama ba iqama ta cikin masallaci ce wani kusa wanda yaje ba shirye bai iqama dan na waje na dan masallaci ne sai sama da masallacin karin ma yin kama a sama ko ala speaker ba a yi ta ba dan na waje ‘yan ciki ne hidin nawa na kusa yin yaji kuna. To kaga yanzu mutane, an waye gari yanzu mutane sun mai da ƙaba ta cikin sallah. In baka yi ba tare ba layi baka yi ba, kan baka tare kai sallah ba. Bayan ka musu da ka kira wasu, amma suna hira ba su ida ba, ya ida, an ko wani dosi. An ko wani dosi wani su je ba ida ba. Ya sun ida kan nan tukun su je a samu, raka uwa samu da samu dai an samu sallar dai. Ko yi mace musu kuma. An canza abin. Allah sa dai a farka gane kenan mahimmancin abun na gaba daya wannan shine da fadala wai amanar ruwa da karanta babu ta cikin cikin radis hadina na kata misali na kawo na fadala ta wanda ya tayi masallaci ruwa ta Imam Tabarani haka albani cikin targibo cikin targibo ta albani ya kawo ruwaya ta wanda ya tayi masallaci dan ya karanta ko a karantar da shi ba abin da ya kuda shi wani munuwa kuto da gida ga abin da ya kudo shi kura kurun kutawa dan wani munuwa in dai na bi kudoka kana ladan haji cikakkar haji kuma na ruwaya ta kuma duwanda ya je masallaci ko ta koyar mu da ce Allah ya shirya mai liyafa ta musamman gidan aljanna sai athramin hadith na takwas kan haka wa anu da shi dai daga shi dai Abu Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa almuslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau fi sanashat law fi sanashat muttafaqun alayhi annan salatan ke kiran mata ya ku mata musulmai la ta kaina jaratun da jaratiya kadda makwabciya ta rena wa ba makwabciyarta wani alkhairi wala shirsa na shatan ko da ko wata karamar dabba kashi mai karancin can ya ɗanɗin za ka samu nama kaɗan tsakanin kotan karamar dabba aya kuɗan a misali ko da ko na ma'ana ai muna cikin baban yawan hanyar alheri ko mutum kakkare na aikin alheri ko maka ɗanke shi shi magana kenan sai manzo Allah ya ya mata musulmai kakkire na aikin alheri ga makwabciya ko da ko fatan akuya ne karaman dabbar mutum chata kenan ko maka ɗanke shi kakkire na kibada shi gare ki nan magana shine kace alfirsan min al-ba'ir kalhafir min daba asalin kenan ana ka kalmar akan raƙumi ne to amma dai ana nihin ya kace shatin inda abinda ya hoto da kuram ya ce rubba ma isti'ira fi shatin na isti'ara ce aka yi aka ɗauko abakon a ce a ce na firsin wannan ibil ya kace shatin ko ibil ko ba'ir din dai abana ne kan hoto kuram sai ya ce sai a tasi hadisi na tara kan wannan magana anu shi dai abu hurairah daga abu hurairah din anu ya ce annin nabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illa allah وأدناها إماطة العذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الإيمان إيماني kashi kashi yanki yanki saba'in da ‘yan kaya ce kuku cayi sittin da ‘yan ka’ shakka ce ta mai ruwaya aka ce bid'a in shi yanka a larabci aka ce ana ka bid'a a larabci da abin da yake kama daga uku zuwa tara an san dai ya kai uku amma ku bi wuce tara ba iyayewa hudu iya uku ne iya biyar ne shida shi an ce bid'a ko ce a hausa ko yanka saba'in da yanka ko sattin da yanka yanki yanki kenan amma ce hawa saba'in da wani abu to kamar kenan kategori hawa 70 da yanka ne ololuwa daraja matakin ƙarshe na ƙarshe kalmar la ilaha illallah yace jigo yace Allah halitta sama da ƙasa kalmar tauhidi ita ce ololuwa sama ya gama ololuwa ya gama ta ƙasa ita ma tana cikin imanin ma ita ma cikin imanin amma ya gama ka a cikin imani kenan akwai gusar da abu mai cutarwa daga hanya shi ma cikin imani ne sai ce maka walhaya shu'batul iman kumya tana cikin wannan kashi na imani na biyu na uku hamsin sattin ba gaya mana ba amma imanin iya cikin wannan kashi saba'in da yanka na imani bai na ƙonarwa bai na ƙarshe iya cikin tsakanin haka kumya kai sai annabi ke cewa kumya tana cikin imani annabi da kumya sai abin da ya ga dama eh zalim ta sai fitana mashit na ana kwanta kan dole bai kumya kumya na iya mara kumya kumya na iya a takaice dai nan iya so ga kwanta da kai muna cikin babi na hanyoyin alkhairi suna da yawa kaiwata su an gaya mana ƙololuwa an gaya mana ƙarshe kenan akwai abu da yawa mu ambata ba su ba ambata ba kenan aikin alkhairi yana da yawa ko alkhairi tana da yawan gaske ka barka ba kun shi ne magana kenan na ya ce albidu ya misala sa ila tisa bi kasar ba'i wa qartu ta wanda magana ta kan bidan ko bada ita ana iya bidun ko bada'un ba lahi bane ba me shi obatan ma'ana alkita a yanki dan mun fasara cikin karatun kurba sai mun fasara mana sai al'ashir hadisi na goma akan wannan babi anna daga shi dai Abu Huraira yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariq ishtadda alayhi al'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashadid thumma kharaj fa idha kalbun yalhaf ya'kulu thara min al'atash faqala rajul لقد بلغ هذا الكلب من عدم مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فشكر الله له فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطب أجر في كل كبد رطبة أجر متفق عليه abin da yake wannan ruwaya dina mace hanyoyin alkhairi manzara ke ban labarin wani abu da ya gabata yake cewa baina ma rajulun yamshi bi tariq wataran wani mutum wani bawan Allah iya tahiya akan hanyar shi ishtadda bihi ishtadda alai atashi sai ishirwa ta mai tsanani ishirwa ta kama shi da kyau tsanani iya tahiya fawaje da biran ya sami rijiya a hanya ba guba fa nazala fiha da kanshi sai ya kama ya shiga cikin rijiyar da dabara an san shiga rijiya ina ke kama kama kama nan ko rijiya mun tana da abin kamawa a dura cikin ta yace ya sabka cikin wannan rijiya fa sharib ya sha ruwan shi tab ya kare sun makaraj bayan ya sha ruwa ya kare sai hutu fa'iza kalbin ina fuji a kurin hega kare ya lallashi ya haf-haf na kare ya lallagi ya akulu tsara na lalashi iya cin damshi na wurin ya cin damshi kici sai na ɗan dama-dama ya cin damshi baki rijiya shi da ƙasar ta wurin faƙalar rijin wani bawan Allah sai diba shi na ce laƙada balaga hadar kalbin min al'adashi misal zai kana balaga mani ya ce ka wannan karan kina shi ma halin da kishirwa ta kai min gaya shi ma ya shiga halina tun da ya shan kasa shi ma abin ya kai min gaya ne kan haka fa nazala labi'ira wannan bawan Allah ya shirya koma bayan ya wuto ya sha kare sai ya koma rije gami na biyu babu guga dabar da iya da hufi kamar yanzu kamar kamar sule misali ta kamar sule kamar sule misali ana kasar sule a kalmar sule wanda ke kawa ciki sai ya huddo hufin shi fa mala'a khufahu ya cika hufin shi da ruwa sun amsakahu bi fi tunda kama ake sakar da ko babu abin kama sai ya rike hufin da bakin shi ya cije haka ya cije ya kama ya kama ta taka ta taka ta taka hatta rike haya hayo saman ya hutu fasaka da kalab ya shayar da wannan kare ruwa kan wannan abin da ya fashakar Allah lahu fagafara lahu wannan labari a nauki wasu habbai wannan aiki da ya sai Allah ya gode mishi Allah ya gode mishi fagafara lahu ya gafarta mai tun lahin da ya Allah yana godiya shakurin halima Allah ya godiya da iya godiya kai ya gafarta mai lahin shi jin haka wannan labarin sabai suka ji annabi ya bada wannan labarin da wannan bawan Allah kaga wani agaji ne ceton rai ne ga abin da yi Allah ya ce ya ga Allah ya gode mishi ya gafarta mai lahin gaba daya sai jan qalu sabai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah inna lana fil baha'im ajra rasulullah ha dabbobi ko lada har dabbobin ma sha da su akwai lada ya ce to ai fi kullu kaibin da rabatan dukkan wata anta danya da ka sha da tarwa da ba kirbi bukatar ruwa kuma shirwa kana da ajran kana da lada wata ruwa yau zamu ji a gaba ita wannan karuwa ce karuwa ta banu isra'il ita ma haka ta zo karu tana karuwancinta ba tuba ta yi wa furan ta zo ta sha ruwa ita ma ta ga kare iya lallagi ita ma ta koma ta ɗauko ruwa ta ba kare ruwa kan haka ita ma fa shakara Allahu laha wa ghafara laha Allah ya gode yawa wannan karuwa ya gafarta mata karuwancin kare yan wa ina ga mutum ka ba mutum ruwa in wasu za ga mutane a nan ka basu ka ba za ga laraba laraba suna turo rijiyoyi an gaga rijiya ɗari a karkaranmu da yawa ka samu ta mutum biyu na nan a goma ba da wuya kuma suna nan da kudin aka wasu ka ba ma za su ba ma da mutum bai je ya sabka a yi mishi yanka eh za a yi kaza a yi a yanka a ba malami abu daban ne na abin aikin duniya na manzan lokaci ma galali ga shi aibu ne mai komi wani lokaci wurin ma wani wurin kaɗan ne ma wani wurin arha ne ma ya ga hela ba su turo allah gari ya ɗari a kakarar mu wadda da ya ka samu biyu ko uku tabin tana duk daga ya shigawa sun san biya abin sun san ladan iko kasan ina baka iyawa ne gaskiya abu ne mai mahimmancin gaskiya akwai wanda gari ya kasa da miliyan guda wani wuri ribiyar ma ya yi ta wani wuri kasa da haka idan ka diba wakin abin zaka iya balle ka kanka kuma uwayenka yawan idan an gafarta ma karuwa karuwanci dalilin kare ina ga mutum abuwa kuka kara da yawa ga sana wallahi za ga mutane al'umma guda ruwa an yi bulagoro aka aka dawo a komi wani da barci allah kuma su bulagoron wuni guda su karuwa su sha kuma abin da kai ci da gani ina da samsari misali kasa magarya ruwan kusa yake rijiya ta wasu mata yau saboda wurin rere ne suna yau hada take za kashe mutane hada take rijiya amma ba kankare mun ji wata ƙarar lokaci can gabacin magariya kasu kilo hamsin aka da magariya gabacin magariya babban gari ne suka ce ma an gace wasu babban gari ne babu da kwal babu rijiya na ruwa ya ce wala an gaga an zo nan ya ana kamfani in suka ga mutane nan da katakata da mota to da kamfani ake an san ajiya kai musu ƙura'a ajiye musu akwatin zaɓe amma wallahi rijiya ta shaura wasu kuma rijiya kasa Allah wallahi ba ta kai mitar bakwai ba Allah ba ta kai mitar bakwai rijiya ba ba ta kai ƙwararwacin mitar bakwai da ana so ya aikasa abin gama ba ta kai mitar bakwai ba an babu ruwa su ba su iyawa ba ji aka musu ba ya kamfani ko lokacin karo a je su biya diya kasa Allah kiyaye daga yan uwa ta kaci wannan kurin iya karantar da mu mutum o alkhairi tana da yawa nan ma shi ya karuwa ya na gagawa ne ma wa fi ruwatin al-bukhari ta ruwata imam al-bukhari فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة الله يقول يمشي يغفر تامشي يساشي على الجنة تنمشي على الجنة دليل كريش على الجنة وفي رواية له ما تروى بخاري ياكاو مسلم ياكاو بينما كلب يطير بركية قد كاد يقتله العطش إذا رأت البغي من بغاية بني إسرائيل كاجي أشد من لما ونكلم ونمتن يتي وترواية بخاري مسلم baina ma kalbu birakiya wani kare iya kewa birakiya rijiya mai dan baki an mata bakin makari ya shiga kura ko na ko azamta an mata an mata baki haka wani kare iya kewa rijiya bai shiga ga kishirwa ya zo yana zagaye rijiya kada ka da katulu a kashi kishirwa ta kashi shi kishirwa ta kashi shi kishirwa ta mai yawa ta kai mutu ya kusa mutuwa ma akan kishirwa da ke ji iya wannan hali idan atubaghi min mun ba gabar Isra'il eh ga wata karuwa karuwan banu Isra'il wata mazinaciya ta banu Isra'il eh ga ta asko shi wannan karuwa fa naz'at muqaha ita hudda kusanta fastaqat lahu bihi sai ta doko wa kare ruwan da wannan huffin nata fasaqatuhu ta shayar da karan fa gufira laha bihi aka gafarta mata laihinta dalilin wannan kare Allah taimake mu nan ya kamata ganin jisan gaba cewa rakiya fasara kun yi kifi ne mana ya dura haulahu shine ya kifi kuma rakiya shine sunan rijiya ne a takaice nan ya kamata ya matsaya kuran Allah kai mu tarsan sama insha Allah satan sama Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته